za ku iya tuna ismun jami'u suna ne da ya tattaro dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya kuma yarda da shi minal aqwali daga zantuttuka da ake yi wal af'ali ko kuma wal a'mali ko kuma ayyuka da mutane suke yi al-zahira wal batina wanda suke na fili wal batina da kuma wanda suke na koyi in aka ce na fili su ne abubuwan da suka shafi ayyukan gabbai kamar sallah da sauran abubuwan da suke da aiki ko kuma abin nan kamanceceniya da ita ayyukan da ake yin su da zafi albatsina kuma ayyukan da ake yin su a cikin zuciya ma'ana kamar abubuwan da suka kafa kudurce kudurce wahiyar mabniyatun ala aflayi ita kuma ibada an gina ta ne akan wasu asalai guda biyu na farko ikhlasul ibadati lillahi wahdahu shine tsantsance ibada ga Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم da kuma tsantsanta biyayya da annabi tsira da aminci shi kara tabbata a gare shi shi kadai waɗannan abubuwan yan uwa ku ga dinne ne ake yi a cikin babin da ya bayani a can baya game da sharɗan karɓar aiki za ku ga an gabatar da to yana kawo su ne domin ya muku yayin mana bayani a kan menene ake nufi da ibada wanda kuma zai shiga ainihin abin da yake so ya bayani a kan nasa malai ce fa'iza lam ya tahaqqaq zalika idan waɗannan abubuwa guda biyu ba su tabbata ba ga ibadar ɗaya daga cikin bayi fa innal ibadata la tasifu to ita wannan ibadar aka yi ba ta inganta ba kama bayyana zalika mufassilan malai ce kamar yadda mun riga mun yi bayanin haka a rarrabe dalla dalla daki daki fil kalami ala shuruti qabul al amali a lokacin da muke bayani game da sharɗan da ake karɓar aiki da su idan sun cika وللعبادة أنواع كثيرة ما ليت إبادة تنا دنوء ما سيوا يجب صرفها جميعا لله سبحانه وتعالى وند واجبين أجوب بسوء يسد الله سبحانه وتعالى شيشي كدي فمن صرف منها شيئا لغير الله وند بك يجوب دوان أبدا تكون إتا إبادة دوان الله فهو مشرك كافر وانا يا شركة كما يا زمان كافر ولكثرة هذه الأنواع ما ليتي سبود يوم وأن النوعين من إبادة فإننا سوف نذكر بعضا منها على سبيل المثال اتكزام أنسي كنتو ما أنبتو سودة تسكي أبسا مثالي أبسا بقى مثالي وليس على سبيل الحسر باويدا تأيتي سونو من إبادة بقى abubuwa ne suna da yawa sai ka ce to garka kawo wasu daga cikin ka buga misali ba shi yake nuna cewa su kenan sun kare ba akwai wasu da yawa amma dai waɗannan an kawo maka su ne a matsayin misali malaikin min hadhihi anwa daga cikin waɗannan nau'o'i to shi ne zai jero mana su zai kawo kuma guda hudu haka ko guda biyar sai buga mana misalai da su addu'a na farko ya fara da addu'a addu'a nau'i ce ita ma na ibada bari ma tana ɗaya daga cikin abin da yake mafiya a girma da kuma mahimmanci a cikin ita ibada ne da zamu zo mu insha Allah ta'ala aka ce addu'a ta ƙunshi dukkanin nau'o'i na addu'a malamai suna kasa addu'a kamar kashi biyu akwai du'a'u akwai du'a'ul addu'a du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala aka ce du'a'ul ibada ita ce addu'ar da take ta shafi dukkanin wani aiki da dan adam zai dinga kusanta shi da Allah madaukakin sarki na fatan fahimta dawal ibada dukkanin aikin da dan adam zai yi musulmi don yi nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala da shi wannan malamai suna kiransa da du'a'u ibada misalin sallah da muka yi yanzu du'a'u ibada azumi da ake yi du'a'u ibada ne zikiri da ake yi du'a'u ibada ne karatun alqur'ani du'a'u ibada ne duk abin da mutum zai yi ya kusanta shi ga Allah sunan shi du'a'u ibada wasu daga cikin malamai suka ce abin da yasa aka kirawo wannan aiki da dawo ibada shine dukkanin ayyukan da muke yi na ibada a cikin zuciyarmu abin da muke fata wannan aikin da muke Allah subhanahu wataala ka karba mana ina fata haka ne ko to wannan shine ne da shi ya zama to ne du'a ibada ma'ana addu'a kake wannan aikin da muke Allah madaukakin sarki ya karba mana sannan sai nau'i na biyu na biyu shine du'a mas'ala shine ka roki Allah madaukakin sarki a wani abu na alkhairi ko kuma ka roƙe shi ya kautar maka da wani abu na shari wannan shi muka fi sani addu'a galibi idan aka ce idan misali musamman a hausa idan aka ce maka addu'a to wannan ake yi shine mutum ya ce Allah madaukakin sarki ka bani abu kaza ka bani abu kaza ka bani abu kaza ko kuma ya ubangiji ka tsare ni daga abu kaza daga abu kaza da abu kaza waɗannan galibi da aka ce addu'a a Hausa to aka fi sani to amma faɗin kalmar addu'a ya shafi waɗannan abubuwan da na faɗa guda biyu waccan addu'a da kuma wannan kowace ta shafi ta ƙunshi sunan addu'a to kowane ɗaya daga ciki da malaici addu'a sun shiga ciki قال هو سؤال الله عز وجل جلب خير أو دفع ضر شيني كروي ألا ما أكتن سركي جاو الخير ألا ما أكتن سركي يباك وانا الخير كوكما يكاري مكا يتنك إيمك وانا أبن بذي تتدك ويجب أن يكون خالصا لله كما قال تعالى كما إتا الدؤر دولة لواجبين ta kasance an yi ta ne saboda Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ne yasa saboda ibada saboda ibada ce dukkanin ibada ku ana yin ta ne saboda saboda Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai dukkanin ibada da ake ta ga wannan Allah to in ma dai ta kasance ibada ɓatacciya ce in abin ya girma kuma ya kasance an yi abin ga wani Allah ya kasance abin ya zama shirka Allah ke kama kala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai ce sai da quluna jahannama dakhilin wannan aya ayin kuwa tana cikin suratul ghafir Allah madaukakin sarki ce qala rabbukum ubangijin ku ya fada yace ud'uni kun ga wannan menene umarni ku roƙe ni shi sa ayin kuwa addu'a fa wajibi addu'a dole ne dole ne mutum ya addu'a shi sa za ku ga waɗanda suka fi kowa tsarki da martaba da daraja a wajen Allah madaukakin sarki su ne annabawa da manzanni za ku ga Allah maɗaukar sarki kowanne sai da ya fito mana addu'a kowanne ga yana gashi nan sana ta addu'a wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kun ga manzo na farko kin annabi ne yayi addu'a annabi ibrahim rabbi inni astantu min zuriyati biwadin ghayri bi zar'in inda baytika al-muharram annabi musa alayhi salam ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة أموالا في الحياة الدنيا دكا من أن بهم الله ذاك ذا الله ما تكسر فيها يتوتم أن أدعى دون ينا من من جرما دا مرتبة إتا أدعى سوى دا إبادة كدولة يسا دم متمن دا بايرو أن الله ما تكسر فيه الله ما تكسر فيه فشي يكيدش فشي يكيدش مو كان أدم مو لأنه إذا كثير وقام متن سكذا ويأتشغى ما تفكر in ka zo ka ce da Allah wani taimaka min da abu ka zai yana maka dariya da murmushi ce ba wani abu da abin da ya taso ka zo ya dauka ya baka gobe ka dawo ya baka amma murmushin ya rabu jibi ka dawo ya baka dariyar ta rabu gati idan ka dawo ya za ku da shi sai ga dan fara bata masa fuska wata dawo idan ka dawo mai zai ce maka wani abubuwan fa da yawa nauyi da yawa a kuma kai saboda da Allah ka yi haƙuri sai ga ya baka to haka suka ce a wallahu yadbabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yadbabu Allah madaukan sarki fushi yake yi idan ka daina roƙonsa ka daina tambayar sa kace Allah ba ni kaza Allah sai fushi da kai saboda wannan tambayar ta sama da kake ibada kake lada za a baka koda ba a baka abin da ka roƙa amma suka ce wa bunayya adama shi dan adam hina yus'alu yadbabu lokacin da ake tambayar sa fushi yake yi ba kowa ya ka samu ka ce ya ka zo su sau goma neman abu kuma kowanne ka je ka samu yadda kake bukata da wahala to shi sallama da sarki ce ud'uni roƙeni astajib lakum kuma ya ba ku tabbacin zai amsa mu astajib lakum zan amsa mu to amma me ya dalilin da zaka zo kai addu'a yanzu ga Allah bai amsa maka me ya dalilin da yasa da yawa daga cikin da yake daga hannu ne addu'a sai maga Allah bai amsa mana addu'an nan ba yan uwa akwai da dalili da akwai sharɗai da malamai suke kawowa waɗanda ya kamata a ce kowanne mai addu'a ya cika kafin Allah ta addu'a akwai ƙa'idodi da ladabai da ya kamata a ce mun kiyaye wajen yin addu'a kamar Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'a mu Allah da zamu je mu dan abuce su daga ciki saboda a matsayin buga misali insha Allah ta'ala innal ladina yastakbiruna an ibadati sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa hakika waɗanda suke yin girman kai game da ibadata sai ya dakhulu na jahannama dakhili to da sannu za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu Allah ke to abinda nake so ɗan uwa anan shine mu kalli ayar abinda Allah madaukakin sarki ya ce shine wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku a gaba sai ya ce innan lari ne ya an ibada waɗanda suke yin girman kai game da bautata game da ibadata an fahimta me yake nufi da ibadati a nan wajen addu'a maimakon ya ce innan lari ne ya an du'a'i tun da cewa ƙala rabu kuma du'uni ko kaga sai a ce innan lari ne ya an du'a'i amma don nuna maka girman addu'a wannan fa addu'a ita ce ma fa ibadar gaba ɗaya sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati hakika waɗanda suke yin girman kai game da bautata sai ga khulu na jahannama dakhili za su da kuta jahannama suna kaskanta to malamai suka ce wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna mana girma da mahimmancin addu'a hatta ma idan mutum ya daina roƙon Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai sanya shi cikin masu girman kai kuma a sashi a cikin wuta na kaskantacci saboda dai roƙon Allah madaukakin sarki so zaka addu'a ibada ce kuma ana yin ta ne ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace a wata ayat daban ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya Allah subhanahu wataala yace ud'u rabbakum kuruti ubangijinku wannan kun ga shi ma yazo da sigar umarni kuruti ubangijinku tabarruan kuna masu ƙasa-ƙasa da kanku kuna masu rusuna wa Allah maɗaukin sarki ba kana mai jiji da kai ko kuma kana ganin cewa idan ka roƙa dole sai an baka ma a'a Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake masa tilas to da kana roƙo kana ƙasƙasa da kai kana rusunar da maryarka kana bambaki kana magiya shine tabarru'a wa khufiya kuma kai roƙonka a koyi ina fata an fahimta kai shi a koyi in aka ce da Allah ya ce ud'u rabbakum ku roki Allah madaukakin sarki ya shafi duk nau'in addu'o'in da muka muka faɗa du'a mas'ala da du'a ibada duk sun shiga ma'ana idan za ka roki Allah madaukakin sarki ka'ida ladabin addu'a shi ne kai shi a koyi haka ne shi ma ka'idar ladabin zikiri da ambatan Allah kai shi a koyi sai inda shari'a ta ce ana yin sa a bayyane inda shari'a ta ce ana yin sa a bayyane wannan sai kai shi a bayyane amma ka'ida saboda wannan ayar da ire-irenta ana yin ambatan Allah maɗaukin sarki ne a ne a koyi to da haka za ka roƙi Allah maɗaukin sarki ba daidai bane ka zo cikin mutane ka ɗaya musu ka ce Allah ka bani kaza da sauri ka ya koyi wanda kake roƙo yana jin ka shi sa wata rana annabi kira da aminci tsara tabbata a garin suna tafiya da sahabbai sai wasu daga cikin su a gaba yaji suna daga murya suna ta ambatan Allah da ƙarfi suna zikiri sai annabi kira da aminci tsara tabbata a garin sai ta sauƙaƙa wa kanku wanda kuke kira ba kurma ba ne ba daidai ba ne ya fi kusanci da ɗaya daga cikin ku sama da wuyar raƙumi duk abin da kake faɗa Allah sai wata ala yana jin ka sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi duk ɗaya ne a wajen Allah madaukakin ni ne idan na ɓoye magana ba za ka ji ba kama idan ka ɓoye ba zan ji ka amma Allah madaukakin sarki ya kai yake ba ka yi abin da zuciya kama take raya maka ma ya fito ka faɗa Allah ya kai shi subhanahu wa ta'ala to shi sa idan zaka roƙe shi ka roƙe shi kai da shi yana jin ka haka nan idan zaka yi zikiri zaka ambaci Allah to shi ma ka ambaci Allah kai da shi yana jin ka ba daidai bane idan zaka yi salati ko idan zaka yi hailala ko idan zaka yi tasbihi ka fito ka daga mara kai kai subhanallahi subhanallahi kowa yana ji ko la ilaha illallah la ilaha illallah kowa yana ji ai da subhanallahi da la ilaha illallah inda musulmi ne insha Allah ta'ala ai kowa yana ji yawa to ka yi shi a wanda kake yi don shi don ya baka lada ya sani kuma yana jin kuma lada in ka tantance shi za a baka to kaga ba bukata a ce sai kai ne sai ka daga mani haka wannan ayatu kuma nan ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya Allah madaukakin sarki ce ku ku kirawo Allah madaukakin sarki kuna masu kaskantar da kai kuma ku yi kiran naku a koyi wa qala ta'ala wata aya Allah madaukakin sarki ce wa da'uhu khawfan wa tama'an ku roƙe shi shi wa kenan shi Allah madaukakin sarki kaufan kuna masu jin tsoron abin da yake wajensa na azaba da ya tanadar da masu saƙansa wa tsama'an kuma kuna kwaɗayin abin da yake wajensa na aljanna da rahama da ya tanadar ga wanda suka bi shi haka ake so kowane dan adam ya gina rayuwarsa a kai bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma sani haka kowane dan adam ake so ya rayu haka annabawa da manzanni suka rayu suna san abin da yake wajen Allah madaukakin sarki na rahama ta tanadar Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna ya sanya duk abin da mutum ya sani da wanda ma bai sani ba na jin daɗin rayuwa a cikin فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ya ce babu wata rai da za ta iya sanin abin da yake cikin aljanna abin da aka ɓoye musu na jin daɗin rai da kwanciyar hankali sakamakon abin da suka aikata sai mutum ya shiga aljanna kawai zai san abin da yake ciki duk wanda yake maka da abin da yake cikin aljanna to Allah madaukakin sarki ya dan tsinto ne ya ga manzon sa tsira da amincin tsara tabbata a gare shi wani abu dan kaɗan daga ciki amma sauran sai ka ji zaka gani sannan Allah maɗaukakin sarki ya halittu ta duk wani bala'i da masifa da duk wani abu mara kyau da ka sani a duniya akwai shi a cikin ta jami'a komai na rashin jin daɗi akwai shi a cikin ta da ɓacin rai da kan wahala da wahala jiki da wahalar zuciya da akwai shi a cikin ta shi kuma wani Allah maɗaukakin sarki ya tare shi ne saboda masu saɓa masa to ko da yaushe kullum abin da ake so a matsayin na musulmi ka rinka kallon wancan ka rinka kallon wannan abin da ake so kenan malamai suka ce idan kana cikin halin lami lafiya ba rashin lafiya ba to an fi so ka rinjaye da bangaren alkhau ka rinka rinjaye da bangaren hararo azabar Allah madaukakin sarki wannan shi zai sa ka kauce saba wa Allah madaukakin sarki suka ce idan kuma ka kusa mutuwa ko baka da lafiya to wannan kuma an fi so ka rinjaye da bangaren arraja sare ina fata an fahimta kun ga wannan ayar abin da take karantar da mutum Allah madaukakin sarki ya kaito mana iskar annabawa a cikin sifil anbiya da ya zo kan annabawa na ƙarshe shine annabi zakariya da ɗansa annabi haya sai ya tattara su gaba ɗaya da sauran annabawan sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahban yace dukkanin annabawan Allah na gaba ɗayan su kanu yusari ila fil khairat sun kasance suna rige-rige suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi sannan kuma abu na gaba shine wa yada unana suna kiran kun ga addu'a ta shigo a nan ina fata an fahimta suna kiran ragaban suna masu kwaɗayin abin da yake wajen mu na rahama da aljanna wa rahaban kuma suna gudun suna tsoro game abin da abin da yake zama na aljanna kun ga annabawa kenan wannan shine addinin annabawa suna son abin da yake zan Allah na rahama suna gudun abin da yake zan sana azaba haka ake so kowa ya bauta wa Allah madaukakin Allah ya samu dace wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi yace addu'a huwa al-ibadah addu'a ita ce ibada kun ga wannan hadisin ya dace da wannan da wannan ayat da makaranta a baya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati annabi sai fassara sai ce addu'a'u huwa ibada addu'a a ita ce ma ibada da mata akwai wani hadisi da yake cewa addu'a'u makhul ibada addu'a'u makhul ibada addu'a ita ce bargon ibada shi wani hadisin uwa bai inganta ba ba shi da inganta shi sama ina ji malam bai kawo shi anan amma da wannan hadisi ne da yake ingantacce kamar yadda maganin asa abu dawo da ya fitar da shi da ibn maja da imam ahmad dan hanbal alam alam ibn sirki musarhama da ba ala ce faqad dallat hadhihi an-nusus wadannan nasoshi da muka kawo wadannan ayoyi da wannan hadisi sun shiryar da mu ala anna du'a bisa cewa ita addu'a min akhass anwa'i al-ibadati ahammiha ita ce tana ɗaya daga cikin mafi keɓantuwar nau'in ibada kuma tana ɗaya daga cikin mafi mahimmancin ita ibada ita addu'a wa qad hazzara Allah tabaaraka wa ta'ala min du'a'i ghayri Allah Allah madaukakin sarki ya tsorata ya razanar game da kiran wani Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi wane ne yafi bata wane ne yafi kowa bata a cikin mutane mimman yad'u min dunillahi sama da wanda zai kirawa wani Allah man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba shi wanda yake kira din ba zai amsa masa ba billahi min qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama idan da zai ta kiransa ba zai amsa masa ba wa hum an du'a'ihim ghafiluna barma gafalallu ne game da kiran da suke musu wa idza qushira nasu Allah madaukakin sarki ce idan aka tashi mutane kanu lahum a'da'an za su kasance makiya ga wanda su suke kiran nasu shi wanda ya kira wani a duniya idan wancan din ya tashi na tashin kiyama zai zama to babu wanda ya tsana a duniya kamar shi saboda sun ke ga masa matsala ko yanzu mutum ne shi bawan Allah ne salihu ya bauta wa Allah lami lafiya ya mutu yana cikin kabarin kowane zai rinka tsora masa bala'i da masifa ya rinka kiran sunansa ya rinka tawassali da shi ya rinka roƙansa to shi wancan wanda aka kira ɗana tashin kiyama da ya tashi ya kalli wancan zai ga babu wanda ya tsana kamar shi saboda yanzu so yake haɗa shi da Allah yanzu rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce limanil mulku yau yanzu mulki na waye wa yake da isar ya faɗa a a wannan rana babu wani wanda yake ba da amsa a lokacin Allah da kansa Allah da kansa zai ba da amsa shi lillahi wa ahli a wannan rana fa da kowa ta kansa yake kafa kafa yake kowa ta kansa yake li kulli mar'in minhu yawma idin sha'run yughni a wannan rana kuma mutum ya ɗauki matsayin Allah ya ba wani abinda ake wa Allah madaukan sarki shi shi kadai kuma sai dauki sai dauka sai baka kuma yanzu ga kaga Allah madaukan sarki babu lauya ba mai kariya ba wanda yake sai tsaya a gaban kai zai ba da kariya zai ba ka kariya to wannan saboda Allah ne yasa ba zaka ji ne yasa mutum ne yasa ba za a yi gaba a wannan ranar kai shi to shine abinda Allah madaukan sarki yake ga mana anan magana wa kadu bi ibadati kafirin kuma za su kafirce wancan kira da suke musu wannan roƙonsu da suka yi da kiran su da suka za su kafirce musu ce babu su ba su ba ruwan kamar da wannan ayar mun karanta ta mun ɗan shahin ta a baya qala tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki sarki yace wallazina tad'una min dunihi hakika wanda kuke kira wanda ba Allah ba ma yamlikuna min qitmir ba sa iya mallakar al-qitmir malamai suka ce abin da ake cewa qitmir shine irin idan mutum ya ƙare da biyu ƙwallon da biyu a jikin ƙwallon da biyu za ga akwai wani ɗan fata fata ko irin wani ɗan abu wani abu kuma ɗan fata fata mai lafiya to wannan suka ce shine kokile wannan fata ta jikin ƙwallon da biyu to waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba sa iya mallakar koda wannan a ce su suka halicce shi su suka yi shi da babu su suka samar da shi ba sa iya mallakar sai Allah madaukakin sarki ce in ta da'uhum idan ma kun kiraye su la yasma'u du'a'akum ba fa za su ji kiran ku ba saboda sun riga sun mutu ko kuma bishiyoyi ne ko dutsuna ne ko ruwa ne ko kaza ne ba za su ji kiran ku ba walau sami'u muqaddara ma ko da za su ji kiran naku mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba za su yi amsa muku mutumin da shi kansa ta kan kansa yake ya za a iya amsa muku wani abu naku ka roƙi mutum ya baka arziki ko ya kubutar da kai daga wani bala'i ko ya baka haihuwa ko ya baka kaza to ta za a yi baka ta za shi ma ya baka shi ma ya ba kansa mai kuma ya ba kansa mai kamar abubuwan da suka faruwa ne mutum je ya ibi kuɗi da yawa ya kawai za a masa kuɗi kun ga babu wata da tafi wannan a duniya Allah mutum ya ibi kuɗi da yawa ya kai kuma ya yi masa kuɗi kuma shi wanda ka ba kuɗin nan fa ba shi da irin kuɗin da zai maka irin kuɗin da zai maka shi ba shi da irin su kana so a maka miliyan hamsin ko miliyan talatin shi kuma ko miliyan ɗaya ba shi da shi ka ji ka ɗauki dubu ɗari miliyan ɗaya miliyan biyu ka kenan idan Allah wata irin wuta ce shi wannan kuɗin da kake so a maka shi ba shi ba shi to kaga marashin abu kamar kar magana da malai ke yawan buga mana misali da shi a cikin ta faɗi da so ila yau ji marashin abu ba a iya ba ka idan da yana da wannan kuɗin ne ya fi ƙarfin su nesa ba kusa ba to sai ka nemi wannan abun a wajen su ka tare zai iya ba ka ma mutumin da ba shi da abu ka kawai zai maka tsafi ya samu maka kuɗi saboda Allah mutane mutane an sa mutane su hauka cewa shi sa wallahi yan uwa zaman bokaye da yan bori a cikin mutane wallahi bala'i in dai akwai bokaye a cikin mutane wallahi ba za a taɓa zama lafiya miji da mata ba za a zama lafiya ba mace mutum da yaron da yaransa a kasuwa ba za a zama lafiya uban gida da yaransa a ofis wallahi ba za a taɓa zama lafiya in dai da bokaye a cikin mutane ba a zama lafiya isa addinin musulunci ya ce haddu sahih abbabu bisai haddin da za a yi boka idan a sa mace kawai tun da zai ake saboda bala'i ne a cikin ta duk wani abin na haddasa bala'i da mace da zawo wallahi shi boka ne waccan ta je an akwata mata kishiyar wannan ya je ya sa an kori wanda suke zama da shi a cikin shago tare wannan ya je ya sa an mallake zuciyar ubangidansa sai abin da yake nan abubuwa ne don ta hankali babu wanda zai dogon boka ce da Allah boka ina so yanzu Isra'ila sun takura a Falastina ai musu asiri da Allah su gina takura musu yanzu ana cutar da yaran an ɗauki wasu daga ciki an ji an kiristan da su da Allah boka a yi asiri wannan abin kada ya ƙara faruwa ko kuma su duk kiristoci su biyu su zama musulmi abin da zai wani in da gaza an goyon boka to abu ne da za a cutar da abu ne na rashin na rashin kan gada kai to shi sa duk inda boka yake a cikin mutane wallahi babu alkhairi babu alkhairi maza maza ake a kai rahotonsa a fitar da shi daga cikin ko da ya tuba kuma a kore shi gaba da shi ne abin da yake Allah maɗaukakin sarki ya samu da shi bala ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ran tashin kiyama kuma za su kafirce wa shirkar da kuke yi da su wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda yake baka labari kamar wanda yake gwani ne kwararre shi ne Allah subhanahu wa ta'ala هذه الآيات هذه الآيات وما جاء في معناها malaici waɗannan ayoyi da irin ayoyin da suka zo a cikin ma'ana su ta dillu ala hukumati du'a ya ghairi lahi suna shirye da mu game da haɗarin kiran wani Allah wala adani malaici ban sani ba kaifa ghafala lil muslimuna an mithli hadhihi al-aya yadda ake musulmin mu suka gafala da kwatankwacin waɗannan ayoyi da muka kawo li annana najidu kafiran minhum yad'u ghayra Allah malai ce saboda yanzu za mu samu da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da'awar musulunci suna kiran wani Allah khususan inda mashahid wa man yusammunahum bil awliya'i dhannan minhum annahum yasma'una du'a'ahu musamman ma a guraren da ake halatta irin guraren da muka bayani cewa duk wata ƙasa a duniya ta samu gurin da ake girmamawa ko ake mutunta shi ko ake gani akwai wani bawan Allah nagartacce a wajen to irin waɗannan gurare za ka ga ana waɗansu abubuwa da dama a wajen shi ne ake cikin al-mashahid amma yi sammuna hujjil auliya'i ko kuma waɗanda ake kiransu da waliyai zannan minhum annan musu ba una du'ahu su suna tsammani cewa idan suka kira irin waɗancan mutane suna amsa musu hada wa yuzayyinu lahum ash-shaytanu dhalika hatta yasumma adhanahum an sima'i an sima'i al-haq alai to wannan abin da ke faruwa shine shaytan ne yake kawata musu munanan ayyukansu har a jinsi ya kurumce game da jin gaskiya har kunnuwan su kurumci game da jin gaskiya wala adari kaifa tazhal uquluhum ila haddin ayataqidu anna mayyitan fi qabrihi yajlibu lahum naf'an wa yadfa'u anhum darran malai ban sani ba ina hankalin su yake ina akai wasa da hankalin su har inda abin ya kai mutum zai iya kudurcewa a zuciyarsa cewa mamaci da yake kwance a cikin kabarinsa zai iya jawo masa alkhairi ko kuma zai iya cin kuɗi masa kyau wannan akwai mamaki kwarai da gaske mutumin da yake kwanci a cikin kabarinsa ka ɗauke shi baya iya motsi a cikin linkafani ka tuƙe masa kayansa kai masa zigidar hajjuwar mahaifiyarsa wanda babu yadda za a yadda kai masa wannan inda a ci da ran aka samu aka sa masa farin kaya aka ɗauke shi a makara aka ji aka haƙa aka sa shi a cikin ramin nan aka rufe shi kowa ya toyo bai sannan kuma kai tsammani a hakan zai iya amfani da kai wani wannan akwai tafiyar hankali kwarai da gaske a Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba malai ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kul ata'buduna min dunillah kul ka faɗa musu ya rasulullah ata'buduna min dunillah yanzu za ku bauta wanda ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wanda ba iya mallaka muku cutarwa wala naf'an ba kuma ya iya mallaka muku amfani wallahu huwa as-sami'ul alim Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma shi ne masani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu don insha Allah ta'ala gobe za mu dan haskaka a ladduba da ya kamata mu kiyaye wajen yin addu'a kafin addu'a da ta samu shiga ko ladduba da malamai suka ambata wanda insha Allah ta'ala dan mutumin da yake sai addu'a Allah ya karba ya kamata mu san sun da muna bayani akan addu'a kafin mu wuce za mu dan taba wajen insha Allah ta'ala a takaice sannan kuma sai mu shiga misali na biyu da malamin za mu dakata an insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya ce mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته